أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da daukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin bin mas'ud wanda ke cikin wannan unguwa da akilla gidan fulani inda Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan rana ta 22 ga watan shawwal hijira da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan mai dubu biyu da ishirin da hudu inda muka dawo hutun karatu na littafin ashama'il muhammadiyya na al'imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a cikin kowane sati a ranar laraba a yau insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya a bashi na arba'in da bakwai babu ma ja a fi tawa kuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bashi wanda yana dauke da hadisai waɗanda ke bayani akan at-tawadu wato kaskantar da kai tawadu hali na daga cikin halayen girma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan bani yana dauke da bayani akan irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mutawadhi'un lillahi dama ya faɗa mana cewa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa domin Allah yayi tawadu domin Allah shi kuma rafa'a Allah Allah sarki zai kada darajarsa Allah zai ɗaukaka shi inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiy ila al-ma'ali yartaqi shi tawadhu sifa ce ta masu takawa masu tsoron Allah al-Imam Tirmidhi ya fara da hadisi na farko a cikin wannan babi yace haddathana Ahmad ibn Mani' وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صيرا ان شاء الله استفتى جريس ياتي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد وقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله صلى الله عليه وسلم tawaru irin nasa sahabbansa sun kasance suna yawan yabonsa suna ainihin ambatonsa da sifofi waɗanda suka tabbata a cikinsa to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake hana su daga mubalaga wajen wannan yabon wanda zai kaiwa ga shirka yace la tuquruni kama aqratil nasara na maryam kada ku ƙetare iyaka wajen yabo na ku baibaye har ku yabe ni da ƙarya ko ku yabe ni da wata sifa daga cikin sifofin Allah dan misalin da ya basuwa yana nuna wannan yace kama aqratin nasara ibn maryam kaf ku baibaye wajen yabona kamar yadda kristoci suka baibaye har suka sifanta annabi isa dan maryamu da sifar Allah madaukakin sarki suka ce masa Allah kaga baibaye wane ga yabo ko kuma suka ce masa dan Allah dan sun rabu gida biyu akwai masu ce masa shi ma Allah ne akwai kuma masu ce masa a dan Allah ne kaga duk baibayewa ne da wuce gona da iri da siffanta Allah da wata mummunar sifa wata ita ce mummunar sifa wadda kafirai ke siffanta Allah da ita ita ce siffar haihuwa alhali ya tsarkake kansa daga wannan sifa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi sahabbansa yace kada ku waiwaye ku wuce gona da iri wajen yabona da sifofin ƙarya kamar yadda kiristoci suka waiwaye suka sifanta annabi isa da sifa Allah da haka sai annabi ya ƙara taukidi yace inna ma ana abdu duk wata sifa da za ku sifanta ni da ita to kusan cewa ni bawan Allah da haka ku sifanta ni da sifar Allah da haka duk yabon da za ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to a cikin da'irar ubudiyya ka a kai shi ga uluhiyya yana nan cikin da'irar nan sai kasancewa sai abdullahi wa rasuluhu eh amma ka a sifanta shi da sifar zaman Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da al'imamun turmisi kaga hadisin yake hani yana hani daga mubalaga da ƙetar iyaka wajen yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama sifan nan ta kai ga matsayin haddul kabi wato ta kai ga haddin ƙarya kamar yadda kiristoci suka kwaikwaye wajen yabon annabi isa alaihi salam har suka kira shi Allah ko ɗan Allah. A abu musulmi duk yabon da za mu wa annabi sallallahu alaihi wa sallama muna da mizani. Duk yabon da za ka wa annabi ka yi mai yabo iyaye amma ka sifanta shi da sifa daga cikin sifofin Allah. Da madda'atkun nasara fi nabiyihim. Ka bar duk wani abu da kiristoci suka yi da'awa ga annabi to in bayan wannan to duk wata sifa in dai ka nisanci sifan tashi da sifan Allah to duk wata sifa da kake so sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita ya halalta ka sifanta annabi ka yabe shi bima huwa ahlul lahu amma la tamdahu bi annahu ilahu kada ka yabe shi da sifa uluhiyya shi kansa da haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallama halal ne ka yabe shi duk yabon da kai yi mai ka dan ka kwadi daga cikin sifofin yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulubi fi haqqihi taqsir duk yadda ka zurwa wajen yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kai yi ta yabo ne da sifofi na girma da daukaka masu yawa kana ganin ka yawaita to ka sani taqsir takaitawa da kai مهما مدحت النبي النبي صلى الله عليه وسلم بصفات المدح مهما بلغت فإنها واتون هذه الصفات مدح قليل بجانب عزم صفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يا شان شان شهية لعجرة متأود زيبا صفا تاشر ذاك da sifatul uluhiyya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu yabonsa daga cikin ainihin mawaka tun zamanin sa akwai mawaka annabi sallallahu alaihi wasallam suka shahara irin su Abdullahi bin Rawaha irin su Hassan bin Sabit har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kafa masa minbari bisa a cikin masallacinsa ya zo ya yi ta yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da sifofi na girma da ɗaukaka wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma yana mai addu'a yana ce Allahumma ayyidhu bi ruhil bi ruhil qudus ya Allah ka ƙara ƙarfafa Jibril da ruhil qudus ka ƙarfafe shi da wato ruhul qudus ne Jibril alaihi salam shina ke cewa wa zammal ila usman nabiyyi ila ismihi idza qala idza qala fil mu'azzin ashhad sannan yace fazul arshi mahmud wa wa hadha muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya faɗi dai baitutuka masu yawa waɗanda yana sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da su na sifofi na girma da ɗaukaka waɗanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cancanci dukkanin sifofi na yabo da girma dama abin da ya hani shine a allantar da shi sannan kuma wani abin girma da ɗaukaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa ruwaito wani ya yi guluwi ya allantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lam yarid ahadan lam yarid anna ahadan min ummati al-islam idda'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilahu ba a taɓa ruwaito cewa ga wani ɗaya daga cikin ma'abuta musulunci ya yi da'awar cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama Allah ne ba, kamar yadda nasara ke da'awar cewa annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah, to ba a taɓa ruwaitowa ga game da annabi sallallahu Alaihi wasallam ba. Saboda haka wannan hadisi abin da yake karantar da mu wato tsantsar tawalu na annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Kullum ƙoƙarinsa ya nuna cewa shi Abdullahi wa rasulu dan shi yace kakku haifaye wajen yabona ku wuce gona da iri hakku Allah ta yi kamar yadda nasara suka yi a al-ubudiyyatu lillahi wahdahu da haka duk yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka yi kakka yadda ka sifanta shi da sifat uluhiyya da haka mafi girman yabo da zaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka sifanta shi da sifat bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shi ne abin da hadisi yake karantar da mu a takaice cewa tawalu'un annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه جاءت حقيقه وتماتا تازو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ولما تاتي ان لي اليك حاجه يا رسول الله ina da wata bukata zuwa gare ina da wata bukata ma'ana akwai wata lalura akwai wani uzuri wani bayani da nake so in yi ma ya rasulullahi wani bayani ne take so wata tambaya ce take so ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne mata bayani kuma ga annabi cikin mutane dan ta ce ya rasulullahi ina da wani sirri da nake so in faɗa ka yi min bayani da keɓe kaga an kawo mar'atan nan na kira ba a ambaci sunanta ba duk da wasu malamai na hadisi sun faɗi cewa sunanta ummu sufa wani wata riwaya an ce ma makiciya ce ta sayyida khadija radiyallahu anha ita cewa sai da hadija kis to ita ce kuma an ce wa fi aqliha shay'un an ce tana da yar takwa ita matar da zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce wato tana inna li ilayka hajata ina da wata bukata zuwa gare ka faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ijlisi fi ayi tsariƙin madinati shi to samu wani wuri ki zauna a cikin kowace hanya kike so daga cikin hanyoyin garin madina idan ki zauna a jilis ilaiki ni kuma zan zauna wajen ki in saurari bayani ki faɗi buƙatar ki in biya wannan shi ma hadisin yana karantar da mu tawalu na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga wata mata wadda ba ko wata madaukakiya bace makinciya ce saboda rashin kasancewa ɗaukakar ta ma ba amma ambaci sunanta ba ko san sunanta ba da haka ba wata mashhuriya ba ce amma saboda tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba gayyatar ta ya ce zai biya mata bukatar ta samu wuri ta zauna inda babu mutane bisa hanyar da ku biyo yana ganin su da kuɗin lalurar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara ya biya mata wannan yana nuna mana tawaru na annabi sallallahu alaihi wa sallama da rashin girman kai da nuna cewa yana karban kowa yana karba gayyata kowa ya gayyace shi kuma ya saurare shi wannan mata da ba a kusan sunanta ba wasu na cewa ummu zufa ta nemi tana son ta yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wani abu ne wanda ba da sun kowa ya sani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba da yanta ya ce ta su ta zauna a wani wuri ko a wata hanya daga cikin hanyoyin madina shi kuma yace zai zauna tare da ita ya saurari bukatarta kuma haka an kai annabi ya zo ya zauna ya saurari shakuwarta kuma ya gusan mata wannan shakuwa wannan yana nuna tawalu'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu da aka roke shi sai ya karba in gayyata ce zai karba gayyata in wata bukata ce zai biya wa wani mutum ita kowace iri ce sannan wannan yana nuna adab na zamantakewa da al'umma cewa ka biya ma mutane bukatocinsu a matsayinka na shugaba sannan hadisin yana karantar da mu cewa idan kana son ka zauna tare da mutane musamman abin da ya shafi mata idan mace ce to ka samu wani wuri a irin bisa hanya ko wani majalisi inda mutane suna cankan abin da kuke yi da wannan matar da za ka tattauna da ita inda mutane suna ganin ka ba'idun aliturwa kaga annabi ya ce ta zauna bakin hanya inda mutane suna wuciya suna ganin su wannan ba halwace ba ba kadai tace ba da mace da haka ya halalta ka zauna ka tsaya bakin hanya ka saurari shakuwar mai wata bukata amma ha tare da kiyaye adabu na hanya ladubban hanya kakka tare hanya in mai tambaya biyo yana tambayar hanya ka faɗa mishi da sauran adabu da aka sani na hanya to sannan hadisi yana karantar da mu qada'ul nas qada'u hawaijil nas min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla biyan bukatocin mutane shi na cikin mafi girman abinda ake samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasa da bukatun mutane duk wanda ya kawo annabi bukata to nan take annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya masa bukatarsa sannan daga cikin adabu na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai al-mubadaratu bi musa'adati al-muhtajin annabi yana karba kiran mabukata yana gaugawar biya musu bukatarsu wannan matar mabukaciya ce makiciya ce amma ta karba gayyata annabi sallallahu annabi ya karba gayyatar ta ya saurari bukatar ta kuma ya biya mata bukatar nan take da haka wannan yana cikin mafifita daga cikin ayyuka waɗanda ake son mutum ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعوج عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض daga cikin tawalu na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana zuwa gaida marasa lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda bai da lafiya daga cikin sahabbansa to yakan zo gai sai yana zuwa ya gaida marasa lafiya kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba mun karanta hadisai na gaida marasa lafiya gashi ya zo ya gaida wani bai hude wanda yana cikin ɗaukar rai na sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen gaishe shi ya nemi ya shigo musulunci bai hude nan ya kalli baba ne hasali ma hasali ma bai hudan sai da ya kalli baba ne sai baba ne ya ce mishi ajib abal qasim ko kuma abai abal qasim kai biyayya ga baban qasim ka karɓa kiran ka ya gure na yan musulunta kuma bayan musulunta su sai ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta murna yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya ta tabbatar ma Allah da ya tsamo shi daga wuta saboda biya sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wani nau'i ne na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dada waɗanda ba musulmi ba yana zuwa ya gaishe su idan ba su da lafiya sannan bai bambance mawadaci da mai dukiya daga cikin sahabban su duk wanda bai da lafiya yana zuwa ya gaishe shi wannan nau'i ne na tawadu wa yashhadu janaiza sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana halartar janaizoci sai an kai rasuwa yana zuwa wajen sallar janaza ta sahabbansa akwai ma wata mai sharar masallaci da tarrasu da yake cikin dare ne sahabbai suka yi mata sallah suka so buɗe ta ba su faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai ji labari ya yi musu faɗa nista ba su sanar da shi ba suna ganin ba ta kai wannan matsayi ba annabi sai da ya zo kabarin ta yi mata sallah saboda tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam wayar kabul shimara daga cikin tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawan jaki wani yana ganin ya yi ƙarshen ya hau jaki akwai waɗanda suna ganin sun shi ƙarshen su hau jaki to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawalu na shi yakan hau jaki ya hau doki ya hau raƙuni ya hau alfadari duk wani abin hawa bai tada bai ganin cewa shi shi babba ne annabi ne ya fi ƙarfin ya hau jaki a komi hawa shi ke sallallahu alaihi wasallam wannan wani nau'i ne na tawalu a daidai lokacin da akwai masu ƙasaita suna ganin sun shi ƙarfin su hau jaki to daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawan jaki wa yujibu da'watal abd sannan daga cikin sifofi na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam ko bawa ya gayyace shi wata liyafa ko wata lalura to annabi yakan karɓa gayyata bai cewa ya fi ƙarfin wanga bawa ga masu ɗanganin ba wai bawa ba ko wani talaka ya gayyace su ba su zuwa to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko bawa ya gayyace shi an ce ma bayi sukan zo su ja hannun annabi sallallahu alaihi wasallam su yi su shi biya musu bukatocinsu sai musu wasu abubuwa da suke son su tsaye ko shi taimaka musu da wani al'amari da masu gidajensu suka ke musu shi taimaka musu a yi musu wa kana yau ma bani ƙwarai zata ala himarin musu daga misalin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hawan jaki yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ranar da an kai yakin banu ƙwarai wasu yahudawa ne na garin madina to wannan rana kaga rana ce ta yaƙi rana ce ta nuna ƙasaita amma annabi jaki ya hau ba doki ba ba raƙumi ba jaki ya hau alahimari kuma jakin nan ko ragwa mata yi ta tawa lokaci saboda mahsulin da hablin millika an yi mai ragwa ma da wata giya ta kaba ni aka ce mai giyar kaba au au shi ne an ka ɗarmama jakin ba ma ko wata ya giya mai tsada ba sannan wa alaihi ikafun lillifin kawu ne an san kawu wanda aka azabi da jaki don a ji taushi a hau turza da kawun lillifin na kaba na shi ba tu wannan nau'i ne na tawalu kaga kan kaba ba taushi gare ta ba to shi ma ba irin kawu na wanda ake sa maka kaɗa ko wani abu mai taushi a ciki ba a kawu ne na kaba duk wannan nau'i ne na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ibn majah da tirmidhi suka rawaito shi wannan hadisi yana karanta shi mu wata sura daga surori na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin wani mara lafiya to yakan zo wajensa ya tambaya halinsa ya zauna wajen kansa ya yi masa addu'a ya tambaye ya jikinsa wannan sifa ce daga cikin sifofin tawalu na annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma haqqul muslimi ne alal muslim wani haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa haka kuma daga cikin sifofin tawalu na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan wani musulmi ya rasu yakan zo gaisuwa yakan zo sallar jana'izarsa ya zo turkuɗarsa ya yi masa addu'a ya wa ɗan uwansa ta'aziyya duk wannan sifa ce ta tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai bambanci talaka da kuɗi sannan daga cikin sifofi na tawalu wanda hadisin ne karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawan jaki idan wani mutum ya gayyace shi yana karɓa gayyata ko da ko bawa ne fiyar da mutum yanzu shi ko bawa ne ko talaka ne sannan daga cikin misalan da wannan hadisi ya ba mu na tawalu annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawan jaki hazali ma ga misali nan ranar da an kai yakin kabilar banu quraiza annabi ya hau jaki wanda an yi mai raba ma da tsawo kuma jakin kawun da ma an bisa gare shi na kaba ne wannan duk misalai ne na tawaru na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana karanta shi mu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da cikin sifofin sa na tawaru to yana masharaka farin ciki da damuwa ta mutane yan abin farin ciki ya same su ya ji labari ya kan zo ya taya su yan abin damuwa ya same su ya kan zo shi ma ya taya su damuwa da haka sannan kuma hadisi yana karantar da mu zuhudu da tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wajen abubuwan hawanai yakan hau jaki wanda yana nuna tawalu wanda hawan wannan bai nuna kaskancinsa yana nuna babbar sifa daga cikin sifofinsa sifar tawalu حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك ياتي كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يدعى إلى قبض الشعير والإحالة السلخة فيه Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofinsa na tawalu ya kasance in an ka gayyace shi wata liyafa ko wata walima to ko ma sabga za a ci wurin da man da za a za a yi amfani da shi ko miyar da za a yi amfani da ita kwanan nashi ma'ana ko inda za a yi zuwa zalena ko gayyatar talakawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam karba gayyata shi shine yud'a ila qurbi shahid annabi akan gayyace shi za a yi liyafa kuma abin da za a ci masa ce ta alkama wanda gidan kowa akwai ta ba wani abu ne mai tsada ba shi ne kurzu sha'iri wal ihalat da mai asaliha wanda ya yi bashi shi ne asaliha to annabi yana karɓa gayyata so yi jibi kuma shi karɓa wannan yana nuna akwai halarcin cin zwazaye matsawar ba abin ya lalace ya kai haddin cutarsuwa ba ko da ya yi yayin inda ba cutarsuwa shi ba dan gashi ana gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen cin masar da miyar da ma ta yi bashi ma'anar bashi abin irin miyan nama in ta yi in ta kwar za ka ji da ji wanga naman kwanan nina sai ɗan yari yari za ka ɗan ji bashin wannan naman kaji ya canza kamshi ba kamshin soyayyar ta ba duk da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan karba da yata kuma ya zo ya ci wannan abin da aka gayyace shi wannan duka sifofi ne na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ولقد كان له درع عند يهودي annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato yana da sulke inda yahudiyin gumba yahude fama waje da ma ya kuha hatta mata bai sami abin da zai bantalo wannan ainihin jinginar da ya amso ba ya ba da sulke ne har sai da ya rasu sallallahu alaihi wa sallam wannan wani nau'i ne na tawalu'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan cewa yana karba gayyatar koda talakawa ne bayan cewa duk da kwanan abinci yana karba to duk da haka kuma cikin tawalu'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da ainihin damar a mai san mai duwatsu na garin maka gaba ɗaya su koma zinariya an aiko mai mala'ikan duwatsu an ka ce in kana son duk dukin gada a garin madina al'asha bai ne a mai san masu zinariya ka shi kowa kuɗi duniya annabi saboda tawali'u ne ya ce bai da bukata hankali ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sulkinsa yana wajen jingina ya amsu bashi na kwano talatin na alkama ya ba da sulki nai a aji sai ya samu hali ya biya wannan duk wani nau'i ne na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمل wato duwar wasu na zinariya sun neme shi su koma mai duwatsu su koma zinariya amma ha fa'ara ha ayyama shaman sai ya nuna ɗaukaka ya gwada mata ɗaukaka iya ɗaukaka wannan duwar nau'i ne na tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda anas bin Malik yana karantar da mu dalili da hujja ta cewa tabbas Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai cikakken tawali lalle Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da kasancewa sai sayyidul awwalin wal akhirin amma akwai cikakken tawalu na Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da cikakken tawalu tare da kasancewa shi ne ashraful khaliq Abin da ke nuna mata wani unai annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace duk wanda ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karba gayyata sannan ko da ya san abincin da za a ci wajen liyafar nan ko da ya san masa ce wadda gidan kowa akwai da ta alkama dan an ce masa alkama to shine abinci na ƙasa na gidan talakawa sannan ko da miya ce wadda take kwanan na amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karba gayyata saboda tawadu al-minhu dan ka san daga cikin mutane akwai wanda shin kaji na za a ci dan shi in ba kaji na za a ci wanda manyan kaya bai zuwa bai karba wannan gayyata to annabi sallallahu alaihi wasallam tawadu irin nashi ko zuwa zahina na ci dan haka wannan hadisi yana karantar da mu halarcin cin zagaye kwanannen abinci ko da nama ya kwana ana ci matsawon ba ya kai munin da ya yi warin da bai ciwa in ya ci zai in an ci shi za a iya cutuwa to sannan ya ba mu wani babban misali na ainihin tawaru'un annabi sallallahu alaihi wa sallama da gudun duniyarsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka san tawaru irin nashi da gudun duniya irin nashi Allah ya karbi rayuwarsa ana biya sai bashin ainihin siya talatin na alkama sa'i babban kwano na alkama talatin sulkensa wanda yake sawa ya kai wajen yaki yana can rike da bayahudi ko bayahudi ma ba ma musulmi ba saboda ya nuna mana akwai halalcin mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan yana nuna mana halalcin mu'amala ta cinikayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har ma gashi ya bar sulkensa jingina wajen wannan bai bude sannan wani abin sha'awa wannan bashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciwo ba don iyali ne ya ci wannan talatin a'a don karrama baki don ya girmamar da wasu baƙi da ya yi sun kwaɗo mai babu abincin da za a ba su a gida haka nan take annabi ya ɗauko wannan bashi na tiya talatin don girmamawa saboda karanci na annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo roƙo dai annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai da abin nan cewa za shi dai inda wani ka ce naci ya baka ya bani bashin kaza ka amsa ka tace ruwa saboda karanci na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana karantar da mu jawazin rahani akwai halarcin jingina a gida da tafiya ya halarta karfi jingina mana ka ba da wani abu naka mai kima domin ka anshi bashin wasu kuɗi ko wasu kaya sai ka samu tafiya misali ka ba da mashin ɗinka kana son ara ma dubu goma ko dubu hamsin ka ba da mashin ɗinka ba sharafi na sai kiman wannan abin da za ka amsa ba ko da mashin ɗinka ya yi miliyan guda kana son ka amshi dubu hamsin sai ka ba da mashin a aji wannan garanti yana kan an ka ba su a nace lalle za ka biya to sannan hadisin yana karantar da mu halalcin mu'amala ta musulmi da yahudawa akwai mu'amala ta kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to sannan kuma akwai halalcin karɓar gayyatar abinci in an ka gayyace ka wajen wata liyafa ko wata walima ka karɓa gayyata ko ni kankanta abincin nan ka yarda da abin da Allah ya ni'imta ka na arziki duk abin da ka samu duk dai wannan hadisai suna karantar da mu tawadu da kaskantar da kai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال ياتي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رسل النبي صلى الله عليه وسلم يا حج bisa ga wani wato sirfi sirfi abinda ake azawa bisa ga raƙumi wannan itacen a hau ko bisa ga doki wannan sirfin nan rasfin tsoho duddukakke wa alaihi qatifatun a bisa ga wannan siffin akwai wani barko a samu wani barko wani qatifa kamar qatifa mai taushi amma fa la tusawi arba'ata arba'ata darahima wannan qatifan in za a yi mata kima ba ko mita ba kamar kace ko naira ko ba ba shine ba ta yi daidai da dirhami hudu ba shine kamar ko ko ɗan mutala hudu ba ta ba فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة يا الله كسنيا wannan haji nawa haji ne karbatse wanda babu riya ba na yi don mutane su gani su yaba ba wala sum'ata sannan babu sum'a irin aikin da za ka yi kila kayi abin ka ɓoye sai ka hito ka faɗa ma mutane don su jiya shine as-sum'atu bidan ajiya mutane su ji kana wani aiki shine sun ariya kuma su gani su yaba duk wannan hadisi dai yana nuna mana ne tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam kadiba girman annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban na farko da na karshe baki daya zai zo hanci inda zai haɗu da mutanen duniya baki daya duka kowa na duniya zai haɗu wajen hanci amma annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tashi hawan taguwa dai sai azu sibbi tsoho wanda ya saba aza mata ba wani sabo ya yi ba sannan barkon da ake aza mata in za ka yi mai kuɗi to bai wuce dirhami hudu ba wanda a wannan lokaci dirhami hudu ba ko ne ba kamar ka ce naira hudu ne wannan yana nuna muna tawalu a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin ta'ammuli ne yana kokarin ya nuna tawalu bai son ya nuna girman kai da kwankama a cikin al'amura ne wannan hadisi yana karantar da Musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo farila zai ba da farila haji a shekara ta goma ga hijira yana bisa ga adan hawansa da shinhida wadda aka shinkiɗa bisa ga adon hawan nan tsohuwar shinkiɗa wadda ya saba hawa bargon da aka shinkiɗa ma ba wani mai tsada ba ne sannan ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sanya wannan hajji na yi shi ne domin neman yardarka ba na yi shi ne domin jawo hankalin mutane su gani su yaba ba ba na yi don sun a kore ba Nabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa hajji guda yi ita ce ake kira hajjatul wada'i a shekara ta goma ga hijira wannan hadisi yana karantar da mu hajji ibada ce wanda ake son a nuna tawazu ba wuri ne na nuna kwankama da ƙasaita a ciki ba a wuri ne wanda Allah madaukakin sarki ke haɗe kalan kada mai kuɗi da basara ke kowa a yi layi guda ya an zo wajen hajji za a shiga sahu guda a yi sallah tare a shiga sahu guda a yi tawali a shiga layi guda tun wani ibada da za a yi kai duk da yauce za a shiga layi guda za a shiga ai wannan yana nuna an akwai buƙatar tawalu da rashin kallafa ma rayuwa a lokacin ibada hadisi yana karantar da mu cewa idan ka bari da ya shiga ma aiki to za ta iya bata ma wannan aiki ta rusa shi kwata-kwata ya zan kamar ba ka yi wannan aiki ba bai da amfani don haka hadin yana karantar da mu mutum shi aikin kwarai don Allah ba don mutane su gani su yaba ba ko kuma shi aiki ne shi dawo don su jiya shi dawo shi na faɗa musu don sun ba a ayyukan ibada ana yin su ne don Allah maɗaukaki حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يجي باب ونمتن da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe su irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda suke son kansu fiye da yadda suke son ɗiyansu fiye da yadda suke son mahaifansu ƙala ana fahimci wa kanu sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance izara au in sun kaga annabi sallallahu alaihi wasallama to lalle ko ba su tashi mai zaman su suke yi saboda lima ya alamu na min karahati da zalika saboda sanin da sun kai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai so ya hana su yace ku bar ta kan man tsaye ban sun kuna tashin mu tsaye da haka sun tarbiyyarsu da wannan tarbiyya da haka ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo majalisa ba su miƙewa tsaye domin su ne sai wannan don me annabi ya hana musu don me ya hana musu tawadu'an lillahi ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan sifa ce ta tawadu duk wani mai girma duk wani mai kasaida za mu ga masu mulki nan da shugaban kasa ya shigo ga wani za ga kowa ya nike tsaye in gwamnati ya shigo kowa zai nike tsaye ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ladarsa da sahabbansa akan cewa in ya shigo su mata shi shi ne ana suke karantar da mu ba wani wanda ya ci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam son annabi amma in sun haga ne ba su tashi saboda sun san ya hane su daga tashi kuma ya faɗi a cikin hadisi duk wanda ke son in ya zo ga wuri mutane su miƙe su gaisai ni annabi ya ce فليتبوأ مقعده من النار شيطان dan makansa wurin zama a cikin wuta in dai don girman kai ne yake so da ya zo a tashi to shirya maka in dai don girman kai ne amma malamai musamman imam kuma malaman shafi'iyya su wannan hadisin suka ce hadisin yana karantar da mustahabbi ne idan ahlul fadli masu daraja suka shigo ga wuri in dai ba an san ba su so ba to a miƙe a gaishe su a miƙe domin gaisuwa da su wannan ra'ayin malaman shafi'iyya kenan malaman malikiya su sun karhanta makaruhi amma malaman shafi'iyya sun nuna akwai halarci saboda wasu hadisai daban ba wannan hadisi ba wannan hadisi sun amfani da shi amma akwai wasu hadisai daban waɗanda akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam in sun zo majalisa a saboda girmama sai ya tashi ya girmama kaga aiki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma koyarwa ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya girmama wasu daga cikin sahabbansa eh kamar yadda ya tashi yana girmama ikrima bin abi jahl an ce duk da ikkir masu mu abi jahal ne zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana tashi ya girma shi don haka wannan hadisin ya nuna akwai halalcin tashi ka girmama wani mai daraja sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbansa umu li sayyidikum lansawana ki ku tashi ku girmama shugaban ku wato ubai wannan sa'ad bin ubayd da haka ire-iren waɗannan halittai duka suna sa'ar bin mu'ad suna nuna akwai halarci na tashi a girmama wani babba wani shugaba wani malami matsawar sai ba an san mutakabbiri ne ba shi kan ba a yi mai in dai an sani saboda wancan hadisi duk wanda ke son in mutane wato ya zo majalisar mutane ya tashi su tashi su girmama shi to fa laysa bawa amaka da hunan naji to in ya zan kana tashi in dai ba cutar ta kai kai ba to kamar taimaka mai na kai ga wannan girman kai da yake shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur ahaka zaliman aw mazluman da haka ka taimaka mai ga wannan wannan hadisi dai yana karantar da mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna son annabi sallallahu alaihi wasallam su mai tsanani fiye da yadda ɗa ke son mahaifansa fiye da yadda mahaifa ke son ɗiyansu fiye da yadda uwa ke son ɗanta fiye da yadda mata ke son mijinta ko miji ke son matarsa kai son su ya kai da fiye da yadda mata ke son kanta don sai da na umar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi ina son ka fiye da kowa in ba rayuwar ka ba da annabi ya ce mai sai na umar da saura ai sai son nan ya kai ga yadda kanka ma yadda kake son kanka nan da sai na umar ya juya wannan zuciyar ta ke ce ya rasulullahi na shi son ka yadda yadda kake son kaina da annabi ya ce mai al'ana ya umar to yanzu kan yanzu kan imanin kai cika da haka imanin mutum ba zai cika ba sai ya kasance ya fi son annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da yadda yake son kansa fiye da yadda yake son ɗiyarsa fiye da yadda yake son iyalinsa baki ɗaya da haka son da sabai cewa a nan sallar yin sallama ya kai da fiye da yadda suke son kamun saboda sahabi ya kai matsayin yana iya bayar da rayuwarsa domin Allah da manzonsa da addinin Allah ya ce amma tare da haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo wajen suna zaune ba su tashi me yasa ba su tashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika dukkanin sifofi fiye da ma cikawa kuma sun san to abin da yasa hana su yi me yasa ya hana su mahallu shari'a shi ne tawazu'a don tawazu'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya nuna tawazu da kuma tausayawa gare su wannan hadisin ba yana nuna muna makaruji ne ko haramun ne in wani ya zo ka tashi da girmama shi ba a sahabbai suna tashi su girmama juna wanda ba a so shi ne wanda ka son a yi mai to shi ka ba a son a yi mai saboda wancan hadisi da muka karanta a baya da haka malaman shafiya suka ce mustahabbi ne idan malamin ya zo ko wani mutum mai daraja to haji ne a tashi a girmama shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya girmama ikrima sabu abi jahl wannan hadisi yana karantar da mu tashi ka girmama mai daraja dalili ne akan girmama wannan mai daraja amma idan tashin nan ya kai yana kai ga hitinuwa yana sa shi girman kai to kaka tashi wannan ya zama makaruni ko kuma haramun baki daya to da yake hadisi da zamu shiga hadisi ne mai tsawo kuma ga lokaci na ta daga mana hannu za mu tsaya nan a takaice dai mun ga irin yadda waɗannan hadisai ke karantar da mu tawalu da kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya cancanta mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan babbar sifa wadda sifa ce mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa duk wanda ya yi tawalu domin Allah shi kuma Allah zai ɗaga darajarsa kuma wannan babban misali ne wanda za a ga duk wanda ka ga yana da wannan sifa ta tawalu to za a ga shi kuma Allah ya ɗaga darajarsa shi kuma duk wanda ka ga yana da sifar girman kai yana son shi da girmama shi ya zama mutakabbiri shi kuma sai ga mutane ba su ganin ne kowa dan shi ake bada misali mai girman kai kamar mutum ne wanda ya hau tatsolowar doki mai nisa na ganin mutane yan ƙanana shi da mai girma su kuma mutane da suna ganin ɗan ƙarami ana kallon kallo kenan ba zai samu wannan abin da yake so na girmamawa ba fatar Allah ya ba mu ikon dabbaka wannan babbar sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da tawadu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك